إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya kamu wannan yammaci na bakwai ga watan Ramadan, hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da ashirin da hudu ga watan biyu ga watan shida ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan majalisi namu mai albarka idan ban manta ba a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta ɗari da talatin da tara faɗin allah ta'ala kul a tuhajjuna na fillahi yau za mu tashi farkon aya ta ɗari da arba'in shi ne amta na inna ibrahim amma kafin nan muna bayani akan ikhlasi faɗin Allah ta'ala wa nahnu lahu mukhlisuna sai lokaci ya cin mana saboda haka alaran ma zai sake zai sake karanto mana daga faɗin Allah ta'ala qul atuhajjuna na fillah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am بسم الله الرحمن الرحيم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون na'am أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون na'am Allah madaukakin sarki yace qul atuhajjuna na fillah kace da su yanzu kuna jayayya da mu ne akan Allah wa huwa rabbuna wa rabbukum alhalin shine ubangijinmu da ubangijinku walana a'maluna aikinmu yana gare mu wala kuma a'malukum kuma aikinku yana gare ku wa nahnu lahu mukhlisuna lallai mu masu tsarkake addini ne gare shi am taquluna inna ibrahima ko kuna cewa ne lalle annabi ibrahim wa isma'il da annabi isma'il wa ishaq da annabi ishaq wa yaqub da annabi yaqub wal asbab da jikoki kanu hudan aw nasara cewa su sun zama yahudawa ko nasara wala antum a'lamu amillah kace yanzu ku ne kuka fi sani ko Allah wa man azlamu babu mafi zalunci mimman katama shahadatan indahu game da wanda yake boye shaida da take a wajensa min Allah daga Allah subhanahu wataala wama Allahu bighafilin amma ta'maluna Allah bai zama marafkani game da abin da kuke aikatawa ba Allah baya rafkana daga abin da kuke aikatawa tilka ummatun qad khalat wancananka al'umma ce ta riga ta shuɗe ta wuce laha ma kasabat abinda ta aikata yana gare ta wala kuma kasabtum kuma abinda kuka aikata yana gare ku wala tusaluna amma kanu ya'malun ba za a tambaye ku akan abinda suke aikatawa ba jiya muna magana akan ikhlasi sai lokaci ya cin mana inda nake mana ishara akan wata ibada mai matukar mahimmanci ga rayuwar musulmi wadda ake kiranta alkhabi'a shine mutum ya samu wata ibada wadda zai rinka yi tsakanin shi da Allah musamman abin da yake musamman nafila ya zama wannan ibada da zaka rinka yi karka bari kowa ya san kana yi karka bari wani ya san kana yi sai Allah subhanahu wataala wannan tsakaninka ne da Allah to wannan zai taimake ka wajen samun ikhlasi kuma tabbas wannan ibadar akwai ikhlasi a ciki domin dama ka gina ta ne akan ba ka so kowa ya sani in ba Allah ba kuma tsakaninka da Allah kake yi kaga akwai ikhlasi a cikin wannan ibadar kuma alamar wannan ibada tabbas Allah zai karba tunda akwai ikhlasi a cikin ta kuma za ka yi wadda ta dace da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suke cewa abinda ake nufi da ikhlasi suka ce wani sirrun bainal abdi wa rabbihi wani sirri ne wanda yake tsakanin bawa da Ubangijinsa, la ya'lamuhu ahad, ba wani mutum ɗaya da ya san wannan sirrin, wala shaitan, ko shaitan bai san wannan sirrin ba, fa yufsiduhu barantana ya ɓata maka. Wannan abinka ne kai da ma'ana kai wannan abinka ne da kake tsakaninka da Allah. Kuma shi ikhlasi shar'i ne na karɓar aiki. Yana ɗaya daga cikin sharuɗan karɓar aiki shine ikhlasi. dan malamai suna cewa aiki baya Allah baya karbar aiki sai ya zama nagari aiki baya zama nagari sai da ikhlasi a ciki sannan bayan ikhlasi kuma an yi shi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yake cewa ikhlasu ikhlasu din lillah huwa ad-din alladhi la yaqbal la yaqbal siwahu ya ce tsarkake addini zuwa ga Allah shine addinin da Allah baya karɓar wani in ba shi ba domin kayi shi ne saboda Allah shi yasa hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisul qudsi manzon Allah ya ce Allah madaukakin sarki yana cewa ana aghna shuraka an shirk ni na wadatu ga wanda zai hada ni da wani a cikin ibadarsa akan wannan aikin Allah ya ce duk wanda zai wani aiki ya hada ni da wani a cikin wannan aikin to ni na wadatu daga wannan aikin ba ni da bukatar shi Mana duk aikin da za ka yi ba dan Allah ba to Allah baya da bukatar wannan aikin Allah ya ce man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirka Allah ya ce duk wanda ya aikata wani aiki wanda ya hada ni da wani a cikin wannan aikin Allah ya ce zan bashi da wannan abin da ya hada da shi ya je can ya ba shi lada amma ni ba zan karɓi wannan aikin ba. Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala da ya zo fassara wata aya a cikin suratul mulk inda Allah ya ce allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala na'am وهو العزيز الغفور
ابن القيم ديزو آه ابن كثير ديزو فسر wannan ayar sai yace lam yaqul aktharu amala Allah madaukakin sarki da yace allazi khalaqal mauta wal haya Allah shi ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa li yabluwakum dan ya jarraba ku da mutuwa da rayuwa duk jarrabawa ce ya jarraba ku dan a fahimci ahsanu amala wanda yafi kyawawan kyawun aiki sai ibn kasir ya ce Allah bai ce wanda yafi yawan aiki ba dan ba yawan aiki Allah yake kallo ba Allah yana kallon kyawun aiki menene kyawun aiki sai ibn kathir ya ce bal ahsanu amala bari dai aiki kyakkyawa ya ce wala ya kunu al'amal hasana aiki baya zama kyakkyawa hatta ya kuna khalisan lillahi ta'ala har sai an tsarkake wannan aikin ga Allah ala shari'ati rasulillah kuma akan shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce famata faƙada al'amal wahidan min hadaini sharɗaini habita wa batal yace duk lokacin da aka rasa ɗaya daga cikin waɗannan sharɗai guda biyu a kowane irin aiki na ibada ibnu kathir wace wannan aikin ya rushe ya ɓaci ma'ana duk aikin da kai ba dan Allah ba duk aikin da kai ba akan shiryarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to wannan aikin naka ɓatacce ne komin yawansa shi yasa malamai suka ce duk aikin da za ka yi ka sanya ikhlasi ka yi dan Allah sannan kuma idan ka yi don Allah ka yi yadda manzon Allah ya ce a yi suna cewa duk aikin da za ka yi na ibada ka kula da abubuwa guda uku ko hudu abu na farko yaya manzon Allah ya wannan aikin abu na biyu wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wannan aikin abu na uku nawa manzon Allah ya wannan aikin abu na hudu a wane yanayi manzon Allah ya duk aikin da za ka yi ka kula da wannan saboda idan ka yi aiki ko da ka yi aikin dan Allah idan ka yi wani adadi wanda ba wannan adadin manzan Allah ya ba, Allah ba zai karba ba. Idan ka yi shi a wani lokaci wanda ba wannan lokacin manzan Allah ya yi ko ya ci ai ba, Allah ba zai karba ba. Idan ka yi shi a wani yanayi wanda ba irin wannan yanayin manzan Allah ya ci ba, Allah ba zai karba ba. Manzan Allah ya ce a yi guda bakwai sai kai guda goma, Allah ba zai karba ba. Manzan Allah ya yi a tsaye sai ka zauna kai, Allah ba zai karba ba. manzon Allah ya yi da safe sai kai da yamma Allah ba zai karba ba dole ne sai ka yi irin adadin da manzon Allah ya yi ka yi lokacin da manzon Allah ya yi sannan ka yi a yanayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sannan Allah madaukakin sarki zai karɓi wannan aikin naka shi yasa Imam Malik Imam Darul Hijra rahimahullahu ta'ala wata rana dab da sallar asuba a masallaci an kira alfajr ba ta da sallah ba lokacin ana raka'atai alfajr sai wani mutum ya shigo masallaci da ya shigo a ka'ida raka'atai alfajr raka'a biyu ne sai raka'a biyu yayi sallama ya ƙara yin biyu yayi sallama ya ƙara yin biyu yayi sallama ya ƙara yin biyu sallama sai da raka'a takwas kaga sallah ce amma raka'a takwas ne kuma yayi dan Allah sai Imam Malik ya tambaye shi ya ce ya kai bawan Allah wannan wace nafila kai sai ya ce ai nayi raka'atai alfajr ne sai ce a ai raka'a biyu ake ya aka na kai takwas sai wannan mutum ya ce a ayu azibun Allah an sala yanzu kana nufin sai Allah ya mun azaba dan nayi sallah ni fa sallah ne kuma raka'a takwas ne sai Allah ya kama ne mun azaba dan nayi sallah Imam Malik ya ce la yu'azibuka Allah an sala Allah ba zai maka azaba ba dan kayi sallah walakin yu'azibuka bi mukhalafati rasulillah sai dai Allah zai maka azaba dan ka saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kayi adadin ba shi manzan Allah ya ba manzan Allah biyu yayi gabo kayi takwas ba wai dan sallar ka za a yi maka azaba ba dan adadin da ka ƙara sama da adadin na manzan Allah shi yasa za a yi maka azaba shi yasa wajibi ne sai mun kiyaye sunna idan muna so Allah ya karba aikin wajibi ne sai mun fahimci sunna sai mun yi aiki da sunna sannan Allah madaukakin sarki zai karba aikin ikhlasi yana da fa'idoji da dama ma'ana duk mutumin da yake ikhlasi a cikin ayyukansa na ibada zai samu waɗansu fa'idoji masu yawa babbar fa'ida da zai samu ta farko ranar tashin alkiyama Allah zai saka shi ƙarƙashin inuwa al'arshi ranar da babu wata inuwa sai wannan ranar da za a kawo rana tsakaninmu da ita bata humul ɗaya ba kamar yadda hadisi ya tabbata maza Allah ya ce saboda tsananin zafi mutane suna ta zubar da gumi wani guminsa ya zuba ya kawo shi har idan sawunsa yana cikin gominsa ko ko jibinsa wani kuma nashi yana ta zuba har iya ƙaurinsa wani nashi yana zuba har ya shiga da shi zuwa gwiwarsa ya ce wani ya shiga cikin gominsa har zuwa kwankwasarsa saboda yawan zuba da yake saboda tsananin zafi da tsananin rana ranar tashin alkiyama to a irin wannan lokacin mai ikhlasi masu ikhlasi ba za su shiga wannan zafin ba suna can karkashin inuwa al'arshin Allah ranar da babu wata inuwa sai wannan kamar yadda Imam Bukhari a- ya fitar da hadisi da Imam Muslim daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ambata mana wasu mutane guda bakwai wanda za su shiga karkashin inuwa al'arshin Allah ranar da babu wata inuwa in ba wannan ba a cikin su akwai wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama eh, shimaluhu ma tunfiqa yaminuhu da mutumin da ya dauki sadaka ya bayar ya boye sadakan nan aka wayi gari hatta hannun hagunsa bai san abin da hannunsa na dama ya bayar ba wannan hadisin dalili ne akan khabi'a wannan hadisin dalili ne da yake nuna mana mahimmancin samun wani aiki na nafila ka ɓoye ka rinka yi tsakaninka da Allah maza Allah ya ce ya bada sadaka da hannun dama hagu ma bata san ya bayar ba saboda tsananin ɓoyewa to mai irin wannan aikin mai ikhlasi a cikin wannan aikin zai shiga ƙarƙashin inuwa al'arshin Allah ranar da babu wata inuwa in ba wannan inuwa ba sannan daga cikin fa'idojin ikhlasi hadisi ya tabbata daga sahihin muslim a sahih muslim cewa duk mutumin da yake da ikhlasi a cikin ayyukansa to zai haɗu da soyayyar Allah yana daga cikin abin da zai sa Allah ya soka shine yin ikhlasi a cikin ayyukanka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah yuhibbul 'abda at-taqiyyal khafiyyan naqi Allah madaukakin sarki يحب العبد يحب العبد التقي الله yana son bawa mai tsoron Allah al-ghani Allah yana son bawa mai wadata zuci al-khafi Allah yana son bawa mai koya ayyukansa na nafila tsakanin shi da shi Allah yana son bawa mai koya aiki na alkhairi tsakanin shi da Allah kaga ashe kenan hatta waccan ibada da nayi bayani idan kana koyewa tsakaninka da Allah Allah madaukakin sarki zai soka daga cikin fa'idojin ikhlas mun san ayyuka kala biyu ne akwai ayyukan da ake kiransu ibadat akwai ayyukan da ake kiransu adat abinda ake nufi da ibada shine aikin da aka umarce ka kayi wanda idan kayi Allah zai baka lada abinda ake nufi da al'ada shine aikin da asalinsa babu lada babu alhaki misali kamar cin abinci wannan halal ne duk abin da yake halal ba wani lada ko alhaki kamar sanya tufafi duk wannan babu wani abu amma idan mutum ya yi wannan abin saboda Allah sai Allah ya canja wannan aikin nashi daga al'ada ya koma ibada menene abin da yake canja aikin al'ada ya koma ibada ka samu lada a kai wanda asalinsa babu lada shine ikhlasi kamar yadda malamai suka yi ainihin wato bayani shi yasa sa'ad ibn abi waqas Allah ya kare da gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya masa daga cikin abin da manzon Allah ya ce da shi yace innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta alaiha hatta ma taj'alu fi fammi imra'atik yace ka sani kai sa'ad ba za ka ciyar da wani abin ciyarwa ba ko ba za ka bayar da wani abin bayarwa ba wanda ka bayar dan Allah ko ka ciyar dan Allah kuma kana neman yardar Allah akan wannan abin face sai an sakanka maka akan wannan abu yace hatta lomar abinci da za ka ɗauka ka sa a bakin matarka wannan ka ba ta ibada ne amma yanayin cin al'ada ne amma idan ka ba ta dan Allah sai Allah madaukakin sarki ya baka lada akan wannan abin saboda ikhlasi da ka sanya akan wannan abin wannan Imam Muslim ya rawaye fitar da wannan hadisi daga cikin fa'idar ikhlasi na hudu Allah yana yaye maka damuwa idan ka zama mai ikhlasi duk lokacin da kake yin abubuwan ka dan Allah to Allah zai yaye maka damuwa shi yasa malamai suka ce yana daga cikin addu'a wanda mutum ya kamata ya yawaita idan ya shiga damuwa shine la haula wala quwwata illa billah domin la haula wala quwwata illa billah kalmomi ne da suke dauke da ikhlasi cewa a rayuwarka baka da wata dabara a rayuwarka baka da wani karfi sai Allah subhanahu wataala Allah kadai shine mai dabara Allah shine mai karfi kamar ka miƙa rayuwarka gaba ɗaya zuwa ga Allah to idan kana yau maimaita wannan kalmar da izinin Allah Allah zai kawo maka eh, mafita Allah zai yaye maka duk wata damuwa da kake ciki shi yasa duk mutumin da yake yin abubuwansa dan Allah da izinin Allah Allah zai yaye masa kowace irin damuwa kamar yadda hadisi ya tabbata hadisi ne muttafaqun alai wanda al-Imam an-Nawawi ya kawo wannan hadisin a farkon Riyadus Salihin game da waɗansu mutane guda uku waɗanda suka yi tafiya suka je suka shiga wani kogo dutse ya rufe da wannan kofar kogon suka tsaya su uku suka tattauna suka ce to yanzu ba mu da wata mafita mafitan mu ɗaya ce kowa ya tsaya ya yi tunani me ya taɓa yi saboda Allah kowa ya yi tunanin abin da ya yi tsakanin shi da Allah ya kama kafa da wannan abin da ya yi saboda Allah ya roƙi Allah da izinin Allah Allah zai kawo mana mafita kowa ya faɗi abin da ya yi kuma kowa a ƙarshen abin da ya yi sai ya ce Allahumma in kunta fa'altu zalik Allah Allahumma in kuntu fa'altu zalik ya Allah idan na kasance wannan abin da na aikata ibtigha'a wajhik Allah ina neman yardarka ne fafaruta anna ma nahnu fihi Allah ka yaye mana wannan hali na kunci da damuwa da muke cikin sa kowa sai da ya faɗa ka ƙarshe bayan kowa ya faɗa Allah madaukakin sarki ya kawar da wannan dutsen gaba ɗaya suka fito suka kubuta daga wannan yanayi da suka samu kansu wanda yake nuna maka ashe duk lokacin da ka kadaita Allah a cikin al'amuranka alaƙarka da Allah ta zama alaƙa ce mai kyau ka mai da al'amuranka zuwa ga Allah to duk halin da kake ciki Allah madaukakin sarki zai fitar da kai to wannan sune kaɗan daga cikin fa'idojin ainihin wato yin ikhlasi sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa qul atuhajjuna na fi'a sai Allah ya ce am taquluna inna ibrahim malamai suka ce ita wannan am tana ɗaukar ma'ana guda biyu. ko dai ta zama am ala zahiriha ma'ana qul atahajjuna na am taqulun cewa ko kuna kafa mana hujja ne game da ubangijinmu ko kuma kuna faɗa kaza ma'ana ko kuna faɗa cewa inna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara ko kuna faɗa irin wannan ainihin wato kalma ne ko kuma am ta ɗauki ma'anar bal domin am ta ƙulun ƙira'o'i guda biyu su tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ƙira'ar am ta ƙuluna akwai ƙira'ar am ya ƙulun kuma duk manzon Allah ya karanta da waɗannan ƙira'o'i ainihin wato guda biyu al-imamu nafi da ibnu kathir da abu amr sun karanta da ainihin wato eh am ta ƙulun amma ragowar ƙura sun karanta da am yaqulun ragowar ƙura kuma sun karanta da am taqulun to kowanne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da ita sai zama am taqulun tana nan akan zahirin ta ko istifhamiya kenan ko kuna cewa ko kuma ya zama am yaqulun a'a bal yaqulun in ya zama am ko kuma ta dauki ma'anar bal am yaqulun bal yaqulun bari dai su suna faɗa su wane ne suke faɗa su ne yahudu da nasara wannan shine su'al istinkari kenan ma'ana ai kaifa yaqulun ta yaya ma suke cewa wai inna ibrahima annabi ibrahim wa isma'ila da annabi isma'il wa ishaq da annabi ishaq wa yaqub da annabi yaqub wal asbab da kuma jikokinsu wai kanu hudan aw nasara wai sun zama yahudawa ko nasara ta yaya domin asali zamanin annabi ibrahim ma babu yahudawa dama annabi Ismail babu zamanin annabi Ishaq babu jikokin annabi Yaqub sune Yahudawa domin zuriyar annabi Yaqub sune banu Isra'il domin wannan asbabin akwai annabawa a ciki irin sa annabi Yusuf daga nan aka gangaro aka samu irin sa annabi Musa to daga nan fa aka samu Yahudawa to ta yaya Yahudawa suke danganta annabi Ibrahim da annabi Ismail da annabi Ishaq cewa wai Yahudawa ne ko Kiristoci ne ta yaya ma suke faɗar waɗannan abubuwa wannan ai ba zai yi ba kaifa taqulun ta yaya suke faɗar wannan shi yasa sai Allah ya ce qul a antum a'lamu am ma'ana wai yanzu ku ne kuke da sanin haka ko Allah ne ma'ana ku ne kuke da sanin haka ko Allah ne malamai suka ce wannan tambayar ba ta bukata ansa domin idan suka amsa sun rubuta kansu idan suka ce su ne suka fi Allah sani to ta yaya su da suke cewa ‘ya'yan Allah ne kuma za su yi sun fi baban su sani, haka ba zai musu ansa. Shi sa Allah ce, a amana a antum alamu amilla, wai ku ne kuka fi sani ne ko Allah ne ba su isa su ce nahnu alam ba domin da suka ce mu muka fi sani to to to to, to sun rubuta kan sun zama cikakkun kafirai su kuma suna da'awa su ba kafirai bane suna inkarin a ce mu su kafirai ne to kaga ba su da iko su ce mu ne muka fi sani shi yasa amsa ingantacciya anan Allahu a'lam Allah shine mafi sani tunda dai ba za su iya cewa su suka fi Allah ba kenan Allah shine mafi sani to idan Allah shine mafi sanin ku akan wannan din to Allah kuma ya ce ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima ashe abin da kuke faɗa ƙarya ne annabi Musa ba bai annabi Ibrahim ba bai hude bane annabi Isma'il ba bai hude bane annabi Ishaq ba bai hude bane annabi Yaqub ba bai hude bane saboda idan kuna da awar Yahudawa ne to ku da Allah wa ya fi sani idan kuka ce Allah ne ya fi ku sani to Allah din ne ya ce ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima wanda ya nuna kenan ashe Yahudawa ƙarya suke annabi Ibrahim musulmi ne annabi Isma'il musulmi ne annabi Ishaq musulmi ne annabi Yaqub musulmi ne jikokinsu dukkaninsu ainihin wato musulmi ne kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa to da aka ku daina da'awar cewa wai annabi Ibrahim da annabi Isma'il wai da annabi Ishaq da annabi Yaqub Yahudawa ne wannan ba gaskiya bane Allah madaukakin sarki shine mafi sani akan wannan domin su waɗannan bayan Allah ba Yahudawa bane musulmai ne kamar yadda Allah madaukakin sarki ba mu labari kamar yadda Allah yake faɗa a cikin suratu Ali Imran قل يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم قل يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده نعم أفلا تعقلون نعم أأنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون
Allah madaukakin sarki ya ce kul ya ahlal kitab kace da su ya ku ahlal kitab lima tuhajjuna fi ibrahim me yasa kuke kafa hujja game da annabi ibrahim wama unzilat at-taurat wal injil illa min ba'di wanda ba a saukar da at-taura da injila ba sai a bayansa to ta ya za a yi ku danganta masa yahudanci ku ce ba yahudi ne ba musulmi bane afala ta'qilun ba ku da hankali ne ba ku da hankali ku dinga cewa ba yahudi ne wanda Yahudawa jikokin jikokinsa ne lokacin da aka halicce Yahudawa shekara ɗaruruwa ma babu annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Allah ya ce ha antum haula hajatum fi ma lakum bihi ilm me yasa ba za ku kafa hujja da abin da kuke da ilimi ba ma'ana ya ku waɗancan da waɗannan ya kuke jayayya ne a- akan abin da ba ku da ilimi akan sa فيما لكم به Ye- ma'ana in za ku kafa hujja ku kafa hujja da abin da kuke da ilimi mana نعم falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm نعم me yasa kuke kafa hujja da abin da ba ku da ilimi a kansa wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun Allah shine masani amma ku ba ku sani ba ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniya annabi ibrahim ba ba yahude bane annabi ibrahim ba krista bane walakin kana hanifan muslima annabi ibrahim yana kan miƙaƙƙiya hanya annabi ibrahim musulmi ne wa ma kana minal mushrikina annabi ibrahim bai zama daga cikin mushrikai ba sai Allah madaukakin sarki ya ce wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah Allah ya ce wa man ay la ahad azlam babu wani mutum ɗaya da ya fi zalunci fiye da wanda ya ɓo- wanda ya ɓoye shaidar da take a gurinsa yana da tabbacin ga abin da yake gaskiya amma ya ɓoye gaskiyan nan ya faɗi abin da yake ba gaskiya ba kuma shi ya san abin da ya faɗa ƙarya ne wannan ba wanda ya kashi zalunci wasu malamai suka ce wannan ayar tana magana ne akan yahudu da nasara game da shaidar da suka ɓoye ta annabi ibrahim da annabi isma'il da annabi ishaq da annabi yaqub da jikokinsu cewa musulmai ne yahudawa sun san wannan sun san waɗannan annabawa musulmai ne amma suka ɓoye suka dinga cewa ai yahudawa ne ko kiristoci ne wasu malaman suka ce a'a wannan ayar ana magana ne akan yahudawan da suka ɓoye sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu waɗanda aka ba su littafi su ne yahudawa sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san ƴaƴansu domin an yi bayanin manzon Allah a cikin attaura an yi bayaninsa a cikin injila amma suka boye sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo suna faɗar wani abun da yake ba haka ba wasu malamai suka ce duk zai iya ɗaukar wannan ana magana ne akan su yahudawa da kiristoci waɗanda suka ɓoye musuluntar sa annabi ibrahim suka ɓoye sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo suka faɗi ƙarya to babu mafi zalunci kamar ainihin wato waɗannan ɓangarorin mutane guda biyu ba mu fi zalunci kamar su to wannan ayar Allah madaukakin sarki ya ce wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah a wata ayar ma Allah ya ce wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah an ومن yuzkar fiha أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها na'am أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين
Allah madaukakin sarki wannan ayar da muka karanta dazu Allah ya ce wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah wannan ayar ita ma wadda muka karanta a can baya aya ta 114 wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha to anan ya za a yi mu hada waɗannan ayoyin guda biyu wannan an ce ba mafi zalunci kamar wannan wannan ma an ce ba mafi wannan an ce ba mafi zalunci kamar wanda ya ɓoye shaida wannan kuma an ce ba mafi zalunci kamar wanda ya hana a ambaci Allah a cikin masallaci to wane ne ya fi wani zalunci to malamai suna da fuskoki guda biyu ta hanyar haɗa waɗannan ayoyi fuska ta farko suka ce ai dukkaninsu daidai suke a wajen zalunci matsayinsu ɗaya da wanda zai ɓoye shaida ya faɗi ƙarya da wanda zai hana a gina masallaci ko a yi ibada a masallaci ko a ambaci Allah a masallaci ko ya rushe masallaci wannan duk ɗaya suke haka malamai suka faɗa magana ta biyu waɗansu malamai suka ce a wannan kowanne ah, kowanne ya keɓanci da abin da yake keɓanta da shi wancan ya keɓanci zalunci shi ta ɓangaren yin ibada wannan ya keɓanci zalunci shi ta ɓangaren ainihin wato ɓoye shaida sai Allah ce tilka ummatun qad khalat waccanan ka al'umma ce ta riga ta wuce laha ma kasabat abinda ta tsururuta ta aikata nata ne wala kum ma kasabtum kuma abinda kuka aikata akan shi za a yi muku sakayya idan kun yi mai kyau wala tusaluna ba za a tambaye ku ba amma kanu ya amaluna akan abinda suka aikata to a waccan ayar da muka karanta ta baya ita ma Allah ya ambaci tilka ummatun qad khalat a wannan ayar ma Allah ya ambaci tilka ummatun qad khalat malamai suka ce to me yasa aka maimaita ta har sau biyu waɗansu malamai suka ce an maimaita ta ne saboda tsananin tsoratarwa cewa ku yi taka tsantsan ku tsaya ku yi aiki kar ku yaudaru da aikin da waɗansu suka yi duk aikin alkhairin da wani yayi babanka ne malaminka ne shehunka ne waliyunka ne wannan ya shafe shi ne shi kadai kai ma ka tsaya kai naka kar ka yaudaru ka ce kai dan wane ne ko ba kai aiki irin na wane ba albarkacin wane zaka ci ko zaka ci albarkacin wane wallahi ba za ka ci albarkacin kowa ba idan ba kai aiki wanda Allah ya ce kai ba inda ana cin albarkaci da Abu Lahab ya ci albarkacin manzon Allah don baffansa ne baffansa ne inda ana cin albarkaci da Abu Talib ya ci albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma baffansa ne. a shi ya rike shi ma shi ya kula da shi amma saboda ba su yi aiki ba wannan alaƙa su da manzon Allah ba za ta amfana da su ba da sai ga Bilal Bilal dan Afirka ne kuma baki ne dan ƙasa Habasha ne ba balarabe bane amma yayi imani yayi aiki sai ga shi Allah ya masa alƙawari da gidan aljanna sai ga Abu Lahab kanin mahaifin manzon Allah amma bai yi aiki ba sai ga shi an masa bishara da gidan wuta ashe abin baya da alaka da wani dan wane ne ko ni almajirin wane ne ko ni irin su wane ne ko ni yan gidan su wane ne ko ni jikan wane ne a'a abinda zai amfane ka shine aikinka shi yasa Allah ya maimaita wasu ka ce Allah madaukin sarki ya mai- ya maimaita waɗannan abubuwa ne dan a yanke maka dogara da wani a wajen aiki a yanke ka da wani wajen aiki ba wani wanda za ka rate da shi ka tsira sai ka rike Allah ka rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kowa za a kama shi ne da abin da ya aikata in ka aikata alkhairi kai zai amfana in ka aikata sharri ma kai abin zai bi amma dan wani yayi ba za ka ce kai ba kai ba za ka ci albarkacin wancan wannan ba zai ba za ka taɓa cin albarkacin kowa ba dole ne sai ka tsaya kai wasu malaman suka ce an maimaita ne saboda tsananin buƙatuwar mutane da sanin haka mutane fa su waye su fahimci cewa fa lallai idan mutum bai yi ba fa aikin wani ba zai kai shi ba cin albarkacin wani ba zai kai shi ba dole ne sai ya tsaya yayi sannan zai iya samu waɗansu kuma suka ce an maimaita ne saboda yanayin guraren kafa hujjoji din haka dai ainihin wato malamai suka yi bayani na'am sai Allah ce سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها na'am قل لله المشرق والمغرب Mm.
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم
Allah madaukakin sarki yana cewa sai qulu sufaha'u da sannu wawaye za su ce minan nasu daga cikin mutane ma wallahu mi ya juyar da su an qiblatihim allati kanu alaiha daga alqiblat da suke akanta qul lillahi al-mashriq wal maghrib kace gabas da yamma dunna Allah ne yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim yana shiryar da wanda ya so zuwa tafarki madaidaici وكذلك جعلناكم أمة وسطا haka muka sanya ku al'umma tsakatsaki zababbu litakunu shuhada ala nas dan ku zama mai masu shaida akan mutane wa yakuna ar-rasulu alaikum shahida wannan manzon ya zama mai shaida akan ku wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta alaiha ba mu sanya wannan alqiblar da ka zama kana kanta ba illa lina'lama sai dan mu san man yattabi'ur rasula wane ne wanda zai bi manzo mimman yanqalibu ala aqbai daga wanda zai juya ya bijire wa in kanat lakabiratan duk da cewa dai wani abu ne mai nauyi illa ala alladhina hada Allah sai ga wanda Allah ya shirya da su wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum Allah ba zai tozarta wannan sallar da kuka yi ba inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim lalle Allah madaukakin sarki mai baiwa ne Allah madaukakin sarki mai jin kai ne waɗannan ayoyi suna daga cikin ayoyin da suke nuna mu'ujiza na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam menene abin da yake nuna mu'ujizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah madaukakin sarki a cikin wannan ayar ya fahimci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya yi hijira daga Makka ya zo Madina farkon zuwansa Madina alƙiblar manzon Allah ita ce Baitul Maqdis manzon Allah Baitul Maqdis yake kallo ake sallah sai manzon Allah yake ta kokari ya canja alƙibla daga baitul maqdis ya dawo yana kallon ka'aba wannan ta sa Allah madaukakin sarki yake faɗa wa manzon Allah wannan aya cewa manzon Allah idan idan ka canja ko idan aka baka umarni kuka canja daga kallon baitul maqdis kuka dawo kuna kallon ka'aba to sayaqulu sufaha'u za a samu jahilai wawaye za su dinga surutu suna ta hayaniya suna cewa ma wallahu me ya juyar da su manzon Allah da sahabbai an qiblatihim allati kanu alaiha daga alqiblar da da suke a kanta suna kallon baitul maqdis me yasa suka juya ina akwai wani abu na wasa da wargi a cikin addini me yasa suka juya wannan ayar an saukarwa da manzon Allah ita tun kafin a umarce shi ya daina kallon baitul maqdis ya dawo ya kalli ka'aba kuma da aka saukar da ita manzon Allah ya karanta wa sahabbai ita sahabbai sun ji wannan ayar da munafikai da kowa da kowa da an ji wannan ayar cewa Allah ya ce idan aka ce ku juya ku kalli Ka'aba to fa jahilai da wawaye za su yi ta surutu yanzu nan idan har munafikai da kafirai suna da hankali me ya kamata su yi ya kamata sai su shiru ya kamata lokacin da aka ce a juya a kalli Ka'aba sai su shiru saboda me za su shiru dan su nuna abin da manzo Allah yake faɗa ba gaskiya bane amma dan a nuna maka mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi sun san an ce musu wawaye za su yi surutu kuma da aka ce a kalli Ka'aba din kuma suka yi surutu Wauta ta tabbata.
kaga ya tabbata su wawaye ne kenan kaga wauta ta tabbata gare su kenan wannan ita ce mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ya tabbata wa'annan mutanen wawaye ne shi yasa Allah madaukakin sarki ce sai yaqulu sufaha da sannu wawaye zaka ji suna cewa minan nasi daga cikin mutane su ne munafikai da kafirai ma wallahu wai me ya juyar da su an qiblatihim allati kanu alaiha daga alqiblar da suke akan ta ada me yasa suka juya kaga ya kamata su yi shiru idan an saukar idan an ce a canza sai a shiru amma da aka canza kuma suka yi surutu kaga wannan ya tabbata waɗannan mutane ya sun zama cikakkun wawaye kenan malamai irin su al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala suna cewa anan akwai abin da ake kira da annasku annasku shine shafewa kuma yana daga cikin matsala daga cikin masail na ulumul Qur'an shine a samu annasku shine a samu wani hukunci ya zo daga baya wani hukunci ya zo ya dauke wannan hukunci din kamar yadda Allah ya ce ma nan sakh min ayatin aw nusiha na'ati bi khairin minha aw mithliha to annasku abu ne wanda yake tabbatacce a cikin shari'ar musulunci kuma ahlus sunna sun yi imani da shi to malamai suka ce wannan gurin akwai nasku sunna bil qur'an domin umarnin da aka ba manzon Allah ya a canja lokaci ɗaya din shine hadisi ne ya tabbata daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam so da haka akwai inda hadisi yake ɗauke wani hukunci na alqur'ani kuma ya tabbatar da wani hukunci ingantacce Allah ya ce ga abin da wawaye suka ce ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha wai me ya juyar da su daga alqiblar da suke akanta me yasa sai Allah ya ba su amsa yace qul lillahi al-mashriqu wal maghrib a gaya musu ai gabas da yamma dunna Allah ne Allah yana da dama ya ba da umarni duk inda ya so ba sharadi bane sai inda suke so duk inda Allah madaukakin sarki ya so za a iya canjawa domin ba, ba, ba kallon ka'aba ba shi ne bin umarnin Allah ɗin, ba a kalli baitul maqdis ba, sannan ba a kalli ka'aba ba wannan ake kallo ba, ana kallon bin umarnin. Shi yasa duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce a yi, to ka yi, ka san hikima ba ka san hikima ba, abin da ake so bin umarnin. Kamar yadda malamai suke cewa ko mun ƙanƙantar abu, idan Allah ya ce a yi, kar ka kalli ƙanƙantar abin, ka kalli girman wanda ya ce. haka nan komin kankantar abu idan aka hana ka kar ka kalli kankantar abin ka kalli girman wanda, wanda ya hana idan kana kallon girman Allah wajen umarni komin kankantarsa ko kana kallon girman Allah wajen hani komin kankantarsa to za ka kiyaye abubuwa da dama amma idan kana kallon abubuwan to ba za ka kiyaye abubuwa da dama ba in kana ganin wannan umarnin bai kai ya kawo menene to ba in kana kallon umarnin wata ran ba za ka yi ba idan kana ganin wannan abin bai kai ya kawo menene to wata nan ba za ka yi ba kuma wajen bin umarni da nesantar hani baka san inda Allah zai ta- zai- zai datar da kai ba shi yasa manzon Allah yake cewa so da yawa mutum yana faɗa wata kalma bai ma damu da ita ba bai san ya faɗa ba amma wannan kalmar ta sa Allah ya karɓe ta kuma ya yarda da shi kamar yadda so da yawa mutum yana faɗar kalma mummuna la yulqilaha balan bai ma damu da ita ba amma bai sani ba wannan kalmar ta fusatar da Allah kuma Allah ya masa alƙawarin azaba saboda ita حسبنا الله ونعم shi yasa kullun ka daina kallon kankantar umarni ko kankantar hani ka kalli girman wanda ya bada umarni din da kuma girman wanda ya hana sai ka nisanci waɗannan abubuwa kamar yadda malamai suka yi mana bayani Allah ya ce qul lillahi al-mashriqu wal maghrib ka ce da su gabas da yamma duk na Allah ne Allah madaukakin sarki yana da dama ya bada umarni a kalli inda yake so kuma um- bin umarnin Allah shine aiki ba wai kallon nan gabas bane ko nan yamma bane a'a ina ne Allah ya bada umarni a kalla sai ka bi umarnin Allah ka kalla shi yasa Allah ya ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله na'am ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون Allah madaukakin sarki yana nuna mana a wannan ayar Allah ya ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib ba wai shi kadai bane biyayya ko da'a wajen ku juyar da fuskokin ku gabas ko yamma wannan ba shi bane abin da yake biyayya ko da'a shine imani da wannan umarni din نعم ko ku kalli gabas ko ku kalli yamma bin Allah akan abin da Allah ya ce shi ake kallo ba wai kallon wani yanki ba shi yasa al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala da yazo zai fassara wannan ayar sai ce ash-sha'nu kulluhu bi imtithali awamirillah الله shi dukkanin al'amari yanda yake yana da alaka ne da bin umarnin Allah subhanahu wataala yace fa haisu ma wajjahana tawajjahana Mm.
yace duk inda aka ce mu fuskanta za mu fuskanta yace fa ta'atu fi imtisali amrihi Kenan.
biyayyar shine wajen bin abin da Allah ya ce ayi yace walau wujjihna fi walau wujjihna fi kulli marra fi kulli yawmin marrat yace inda za a ce a kullun mu kalli ila jihatin muta'addida bangarori da dama yace inda za a ce yau mu kalli gabas gobe mu kalli yamma jibi mu kalli kudu gara mu mu- gata mu kalli arewa yace fa nahnu abiduhu yace mu bayin Allah ne dole mu yi abin da Allah ya ce a yi ya ce wa fi tasarrufihi mu kuma muna nan cikin tasarrufin ubangiji ya ce wa khuddamuhu haisu ma wajjahna tawajjahna haisu ma wajjahna tawajjahna ya ce mu masu hidimarsa ne duk inda Allah ya ce mu juya mu kalla to za mu juya mu kalla ya ce wa huwa wa huwa ta'ala lahu bi abdihi la- lahu ya ce Allah shine madaukakin sarki ta wajen yi masa biyayya kuma ya turo mana manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam kuma ya nuna manzon Allah ga alƙiblarsa ga inda manzon Allah ya kamata ya kalla yace to dole ne musulmai su dawo su kalli wannan gurin inda Allah madaukakin sarki ya ce a kalla domin bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ya ce qul lillahi al-mashriqu wal maghrib gabas da yamma duk na Allah ne kuma Allah yana da dama ya ce a kalli inda inda yake so Allah ya ce yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim yana shiryar da wanda ya so zuwa ga tafarki madaidaici sai Allah ya ce mi كذلك وكذلك جعلناكم أمة وسطا Allah madaukakin sarki ya ce haka muka sanya ku kuka zama al'umma tsaka-tsaki ko al'umma zababbu wanda Allah madaukakin sarki ya zabe ku kaga nan an sifanta al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa al'umma ce tsaka-tsaki ma'ana al'umma ce mai adalci al'umma ce zaɓaɓɓiya, al'umma ce wadda Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe ta. Malamai suka ce, me yasa aka simanta al'umman manzana sallam da cewa ita al'umma ce tsaka-tsaki, cewa wata al'umma ce ta tsakiya. Shekul Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, kamar yadda Alƙasimi ya ɗauko wannan magana, ya ɗauko magana Ibn Taymiyyah a cikin tafsirinsa Mahasinut Ta'awil. yace wa hadhihi alfirqatu najiya ahlus sunna نعم yace wannan ita ce kungiya mai samun tsira a wajen Allah duniya da lahira wadda ake kiran su ahlus sunna yace wahum wasatun fin nahr yace su tsakiya ne a cikin al'ummomi kama anna millatal islam wasatun fil milal kamar yadda ya zama musulunci tsaka tsakiya ne akan ragowar addinai haka sunna ma tsakatsakiya ce akan ragowar hanyoyi ya ce fal muslimuna wasu fi an biya illa musulmai tsakatsakiya ne akan annabawan Allah wa rusulihi da manzannin Allah wa ibadihi salihin da bayin Allah na kwarai ya ce lam yaghlu fihim musulmi ba su wuce gona da iri akan annabawa ba kama ghalatin nasara kamar yadda kiristoci suka wuce gona da iri saboda me ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah saboda su kiristoci sun ɗauki malamansu da fada-fadansu a matsayin su yahudawa kai a matsayin alloli koma bayan Allah su kuma kiristoci wal masiha ibn maryam sun ɗauki annabi isa ɗan Allah ne su kuma musulmi wa ma umiru illa li ya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu ba umarce su ba sai dan su bauta wa Allah shi kadai babu abin bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah kaga musulmai sun zama tsakatsakiya ba su ce wa malamansu alloli ba sannan ba su ce wa malamansu ‘ya'yan Allah ba sun ɗauka Allah shi kaɗai ne babu abin bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah Yahudawa sun wuce gona da iri sun ce malamansu alloli ne Kiristoci kuma sun ja baya sun ce ‘ya'yan Allah ne sai musulunci ya zama a tsakiya to yadda musulunci yake a tsakiya to haka ita ma sunna take a tsakiya yace kamar yadda wasu yahudawan ma sun kashe annabawa ba tare da haƙƙi ba sun kashe masu umarni da kyakkyawan aiki ba tare da haƙƙi ba sannan wa kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum yace kadzabu fariqan duk lokacin da wani manzo ya zo musu da wani abu wanda ya saba wa san zuciyarsu sai a samu su su karyata wannan manzon فريقا يقتلون wa qat- wa- wa- wa- wa- wa- wa- wa qatalu fariqan wasu kuma su kashe ainihin wato qutulu fariqan man bangaren kuma su kashe waɗannan man- a kashe waɗannan manzanni din yace balil mu'minu su kuma mu'mine da suka zo amanu bi rusulillah sun yi imani da manzannin Allah wa azzaruhum sun karfafe su wa nasaruhum sun taimake su wa habbuhum sun so su wa ata'uhum sun musu biyayya wa lam ya'baduhum bisbauta musu ba نعم ba su bauta musu ba amma sun so su sun ƙaunace su sun girmama su sun yi musu biyayya amma ba su bauta musu ba walam yattakhiduhum arbaban sannan ba mu dauke su a matsayin alloli ba su sun tafi akan ka'idar ma kana li basharin an yu'tiyahu ما Allahu كان kitaba لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس na'am ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله na'am ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون Allah ce ma kana li basharin ka'idar da musulmi suke akan ta cewa bai kamata ga wani mutum ba an yi utehu Allahul kitaba wanda Allah zai bashi littafi wal hukma da wani hukunci wan nubuwa da annabtaka Allah ya baka wannan damar summa yaqulu lin nas sannan kuma daga baya yazo yana cewa mutane kunu ibadalli ku zama bayina min dunillah kuma bayan Allah duk mutum mai hankali ba zai wannan musulmi ba zai wannan ba walakin sai dai kunu rabbaniyina sai dai ya ce da su ku zama na Allah wanda aka tarbiyyantar da su akan bin Allah wanda suke bauta wa Allah wanda sai kadaita Allah madaukakin sarki a wajen bauta bima kuntum tuallimuna alkitaba sakamakon abin da kuke karantarwa ko kuma kuke koya na littafi ko kuke karantawa ko kuke karantarwa na littafi wannan shine ka'idar musulmi shi musulmi yana nan a tsakiya zai kira mutane zuwa ga bauta wa Allah shi kadai ba tare da an hada Allah da wani a wajen bauta ba ba zai wuce gona da iri ya kira wani Allah ba ko ya sifanta wani da Allah ko ya ce wani dan Allah ne yana nan a tsaka tsakiya cewa Allah shine ubangiji babu abin bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah sannan kowa bawan Allah ne kuma zai kira mutane su bauta wa Allah su kadaita Allah a wajen bauta sabanin Yahudawa sabanin Kiristoci wannan shine wa kadhalika um wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'umma ne tsaka tsakiya kamar yadda idan Allah ya kai mu gobe zan dora akan wannan bayani da kuma hadisai da suka tabbatar da haka yanzu kamar lokaci ya riga yayi zan tsaya anan abin da na faɗa ya zama daidai Allah ya bamu ladar abin da muka yi kuskure ubangiji Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah akwai sanwa mai muhimmanci sosai a jiya da aka tashi dan ana wucewa don Allah mun ci a taimaki wasu a bar a rinka zuwa gurbi da Allah wani ya dan tare shi an an shi mishi waya to don Allah a rinka haduwa a gurbi in za a yi tafiya don Allah kuma an akwai abin hawa don Allah taimaka mana ƙasa domin a samu sauƙin tafiya Allah ya samu dace in Allah ya